الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ina ganin mun ce 23-22 ne ga watan safar hijira 1446 da uku ko ko daren 23 kenan kawo 23 ko mun daidai dai kenan 23 ga watan safar hijira 1446 wanda yana daidai da 27 ga watan tara miladiya ko watan utkin august 27 ga watan august miladiya 2024 ko a ce august ko ut duk da guda ne shi ne watan takwas august muna gode wa allah dai ba mu dama na dawowa don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami inda yake a masallacin monera unguwar ba na fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratu yasin daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na 27 yau za mu tashi aya na 28 zuwa abin da Allah subhanahu wata'ala ya su farkon aya na 28 a cikin wannan sura mai albarka shine fina alamu dokokin sarki وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين tunatarwa karatunmu da ya gabata kafin wannan aya Allah ya bamu labarin wani mutum wanda ya samu labarin wa'annan manzanni da aka tura a wannan gari kamar yadda sura ta labarto mana ya zo yana gaugawa yana kiran mutanensa cewa su bi wa'annan masu yin wa'azi su bi mutanen da ba sa roƙonsu wani abu wa'azin da suka yi musu kuma shiryayyu ne har yake gaya mutanensa me zai hana shi ya bauta wa Allah da ya yi shi sadda babu shi kuma kuma kanku ga Allah za ku koma yanzu shi yana ce da su na riƙe wani Allah wanda in Allah ya nufe ni da wani cuta wani gunki baya iya kare ne samun min da amfani sannan kuma in na riƙe wani Allah a matsayin abin bauta ina cikin ɓata mabayyaniya sai ya bayyana imanin shi ya ce da mutanensa lalle ku sani ni na imani da ubangijinku ku saurara kowa ya shi to wannan abin bai musu dadi ba sun dau mataki a kansa har ya kai da rasa rayuwarsa sai Allah masa bishara irin ta shahidai cewa aljanna ce makomarsa muka ce da shi shiga aljanna bai yi tiwala masu ya kunu kun san aljanna sai an mutu an yi tashin kiyama sana shiga aljanna ma'ana dai shi tun da na ya sassaka makonsa ko da an tashi kyama aljanna zai te wanda mafi yawancin masu imani in sun mutu alamu duka yana nuna musu aljanna za su to amma ba a cewa sun shiga aljanna inda alkawari ne na Allah sai an yi tashin kiyama an gama hisabi sannan masu shiga aljanna su shiga masu bukan su shiga sai dai duka akwai alamomi shine yake cewa kai cin mutane na da sun san irin gafara da Ubangiji ya mani, irin gafara da ya yi mini na zunubi ya kuma sa ni kasance daga cikin wanda aka karrama. To yanzu mukaddara ya mutu sun kashe shi to me ya sauro sun ci banza kenan a ba su ci banza ba kuma Allah ya nuna su ba komai ba ne nan da aka tashi ɗaukar mataki a kansu duk abubuwan da hankalinka yake hararo ma da su za a yi ramuwa ba da su aka yi ba abin da kake ganin ba komai ba ne da shi Allah ya ɗau mataki don Allah yana ya ɗaukar mataki akan komai shi sala ce wa ma an zanna ala ƙaunihi min ba da min jundin minas sama ba mu aiko ma mutanensa da sojoji daga sama mana ba mu aiko musu da mala'iku ba yayin da muka nemi mu halakar da su ba sojoji daga sama muka aiko ba sojojin sama su ne mala'iku Allah ya ce ba mu aiko musu da sojoji ba wa kunna munsilin kuma ba za mu aiko musu da mala'ikun ba don ba su kai ma a turo musu wasu runduno ta mala'iku su su yake su a ba sai mun yi wannan ba in kanat illa sai hata na wahida ai ma kanat akubar da muka yi yayin da muka nemi karɓar rayukansu ba komai ba ne face tsawa guda ne mun kai musu fa'idahun khamidun sai ga su sun mutu mana hamiluna jamiluna la yatarqun kawai sai ga sun mutu ku kula da kyau idan ka kunna ma tsumma wuta idan ka kunna ma tsumma wuta ta tashi kana son ka kashe wannan wutan sai ka samu abin nan barugo mai ruwa sai ka zo ka ji tasan wutan da Allah minti yau za ta yi tana minti guda da kada shi da mutuwarsu wannan bilatan kamar dai gaz gaz yana ci kana son ka kashe shi sai ka kawo ɗabin nan ka mirɗe haka da kayi haka sai wannan yake yi mutu iya murɗa kana gan murɗawa ya ƙare to su ma da Allah ya tashi musu ramuwa kamar haka ne ne ji mana tsawa guda an kai musu kawai sai ga su mutu kowa ƙara aiki kashe mutum in Allah ya so ya karbi da mutum ba komi ba ne kai ne mutum da yake rayuwa ba a hannunka take ba biyu da kake jin haushin wani ba ka iya fidda ransa inda rai ba hannunka yake amma shi Allah wanda yake rai a hannunsa yake kamar ka kashe tukunyar gas ne ka dan murda wannan abin murdawa haka Allah yake karbar da iya bukata kuma ko na mutum nawa ne Allah madaukin sarki ya samu dace ya hasratan ala al-ibad kun gane ko ma'ana ayyu hasara wa nadama takun yaya wani irin asara ne da nadama zai kasance ga wa'innan bayan Allah wa'inda suka kafirce wa Allah ranar tashi alkiyama wanda ba su imani ɗan ka ce hasara mene ne ake da hasara na hausa daɗewa ba shi ne hasara kukula in ma ba ku san shi ba a fasara ku shi da hasara da na sanin da ba ta da iyaka shi ne asara tsananin da na sani da kaji mutum yana ce inda na sani da na yi kaza sai ka ce wani ya yi da na sani to da saura amma ka ce wani ya yi asara to ya ma kai ƙarshen da na sani ko ba ta amfana musu komai ba to kira ya tsananin da na sanin da za ta kama bayan allan da suka mutu ba su imani ba ma ya cihim min rasulin babu lokacin da wani manzo zai zo zuwa gare su su waɗanda ba su imani ba kenan illa kanu bihi yastahzi'un face sun kasance suna masa izgaranci ba wani manzo da aka aiko face waɗannan kafirai na zamanin sa ba su yi mai izgaranci ba babu shi ce sa a yanzu idan ka fahimci wannan ayar abin da yake faruwa a kasashen faransa a kasashen kafirai na yin izgili ga manzo sallallahu alaihi wasallama ai ba sabon abu bane ba shi aka fara yi ba ba wani manzo da Allah ya aiko face kahiran al'ummarsa sun kasance suna masa izgilanci to mu koma baya kaɗan wancan ba wala da ya imani mutanensa sun kyale shi ko sun kashe shi eh da suka kashe shi sun zauna lahiya an ɗau mataki ko ba ɗauka ba matakin shi ne na musu tsawa tsawa tana raga wani daga ciki ba ta raga haka ne ko to makula mun kuma al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam mun ci sa'a mun ci alfarma ta manzo Allah ya ɗibi girmansa ya yi muna alfarma cewa mun ko ba za a halaka mu ɗaya ba amma kuma za a ƙyale mu ba ba za a daina yi muna ɗauki ɗaiɗai ba duk garin da suka yi munafurci suka yi makirci suka haɗa baki suka kashe mai kira zuwa ga Allah to lalle mai kira zuwa ga Allah ba bai kasuwa ba ne zai kasu amma fa in ya kasu to kuma abin da zai biyo ba ba zai yi daɗi ba kullum muna gaya ma jama'a duk garin da suka ga wani malami mai da'awa zuwa ga Allah suka kashe shi akwai wa'inda ya kamata su ɗauki mataki suka yi shiru Allah sai abin ya kai gare su sai abin ya kai gare su wasu abubuwa in ka je su babu daɗi amma to abin da ka shuka shi ne za ka girba fa mu dai da wayonmu a wasu wurare mun shajin bayan Allah wanda muna kyautata musu zato ga Allah kuma muna kyautata zaton ba komai yasa aka ce su sai dai da'awa ta gaskiya da suke yi zuwa ga Allah an kuma samu azzaluman da suka zo suka kashe su kisa na wulaƙanci akwai manyan da suna iya su ɗauki mataki ko da na magana ne masu yi shiru suna ganin ai an raba su da wahala to fa yau za su girbi abin da suka shuka za su girbi abin da suka noma duk abin da kuke ganin sun shiga dan ba ne kunne ne in ji in ji bahaushe jaki yana mi dan wallahi ba yadda za a yi ka shuka sharri ka girbi alkhairi ba yi kan ma ka yi da kanka shi yasa ni ina da sara kullun duk abin da mutum sai in ce a bi a hankali abin da ka shuka shi zaka girba amma sai a manta an yi kaza an yi kaza amma an manta an taba Allah a baya kuma yanzu nan ma ana yi idan aka gane kai mai da'awa ta kware ne sai a haɗa baki da wasu a kau da kai to sunna ta Allah duk sadda kuka yi sake mutumin kirki mai kira zuwa ga Allah aka haɗa baki da ku aka shi mai mutunci aka kashe shi ko kuma kuka yi shuru kuka zura ido kuna ganin ba komi ba ne to akwai matsala Allah akwai matsala ina kare kwanan na bayan can kashe wani bawan Allah haka ne ko? ya kamata abin da aka yi masa ya yi an yi shiru an yi shiru bai ba ko? ta duwanda suke gani ya kamata kada a yi shiru suka yi shiru wallahi za su ga shiru ba a zub da jinin mutanen kirki kuna gani ku sa ido kuma Allah ya gane ba da yi da aka mukiyayi na na mukiyayi Allah ya ce alam ya rau nan da ko? alam ya rau ashe ba su gani ba kam a halakana ƙablahun minar ƙurun al'ummomi na zamunan so gabata nawa muka halaka kenan nan alam ya rau ba su gani ko kuma alam ya ba ba su labari ba su wa'innan da suke tare jiyojin waya suna ganin su ne yau ake yi da su shin ba ba su labari ba cewa kam ahlakana qablahum nawa muka halakar kafin su min al-quruni na daga al'ummomi ai min al-umami al-khaliya na daga al'ummomin da suka shuɗe innahum ilayhim la yarji'un ba za su dawo zuwa gare su ba har irana ta sharkiya duk wanda ya kwanta dama bai dawo kai da shi in kaga ko hadu kiyama ce ashe bai zama muna wa'azi ba wanda suka wuce ba su bi Allah ba ga yadda Allah ya musu to mu ya kamata an ce gani ga wani ya shi wani jin tsoron Allah wa in kullun lamma jami'un ladaina nan ne ko Allah ya ce wa in kullun dukkan su wa'anda suka gabata na daga cikin al'ummomin da sun fi lamma jami'un ladaina ko mana dukkansu a gurinmu ne muhdaruna za a halartu da su za su dawo a gaba gare mu don mu yi musu hisabi babu wani wanda zai tafi ya tsere mu hukuncin Allah subhanahu wataala kenan wa in kullun lamma bi ma'ana kenan illa jami'un ladaina muhdarun sai dai dukkan wa'annan da suka tafi za su dawo zuwa gare mu za a halartu da su zuwa gare mu don mu yi musu hisabi na aikin da suka aikata wa ayatul lahumul ardul maitat kuma su masu jayayya game da girman Allah subhanahu wataala su sani aya ne gare su alama ce gare su shine wani alama shine al ardul maitat kasa wadda take ta mutu ahaynaha muka rayata wa akhrajna minha habban muka fitar da kwayoyi na abinci daban-daban faminhu ya kuluna daga gare shi suke ci ƙasa ta bushe mun sabkar da ruwa sai ta tashi ta rayu ta hidda tsiro hatsi su hito a samu ƙwayoyi na hatsi dawa ya fito a samu ƙwayoyi na dawa wake ya fito a samu ƙwayoyi na wake ba daga cikin muke ci ba inda ba ka cin wani kana cin wani in ba ka cin wake kana cin shinkawa in ba ka cin shinkawa kana cin masara duk dai abin da za ka ci daga cikin abin da ya fito ne daga ƙarshen ƙasa kuma Allah shi ne wanda yi Allah suwana wa ta'ala ya muni jagoro malamai suka ce addilalatu alal ba'ati fil qur'an ala khamsati awjuh dalilai a cikin alqur'ani da suke haskaka wa mutane cewa in an mutu akwai tashi suna da huskoki guda biyar wa'annan alamomi duka Allah yana buga misali da su ne don mai hankali ya san an mutu ba shi kenan ba akwai ranar da za a tashi aima mutane hisabi daga cikin wajahi na farko alamomi da dalilai da ke nuna Allah zai tayar da mutane in sun ta in sun mutu akwai rayar da ƙasa bayan ta mutu kowane lokaci ƙasa ta mutu sai Allah in yana son ya raya sai zuwa mutu da ruwa sai ga ta rayu shuka ta hito an gane ko Allah subhanahu wataala ya ce wa taral ardu hamida fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahish za ka ƙasa a shimfiɗe ta mutu ta bushe amma da mun sauko mata da ruwa sai ga ta ƙaba ta hito da shi ko ina ƙasa ta saki koren itatuwa tana bayar da abin da yake hitowa daga cikinta ai alamu ne da tashi ƙasa Allah yake raya sai ka rinka duba in har zai a raya ƙasa cikin sauƙi tashinka ya fi sauƙi mu ko ba gaba ne Allah madaukin sarki ya samu dace kenan Allah madaukin sarki shine yake da iko yin dukkan abubuwan da suke tashi suka yake ganin ya kamata yi su shi yake da iko yin su a lokacin da ya kamata abu na biyu daga cikin istidlali da yake nuna Allah subhanahu wataala bayan mutane sun riddige zai tashe su akwai khalqus samawati wal ard halittar samai da ƙasai Allah ya ce a antum ashaddu khalqan am as-sama bana yanzu ku mutane kuna mamakin ba za a tashe ku shin da ku da samai wa yafi wahala halitta Allah ce mu kuma mu muka gina sama sai ku ne za mu gagara duk inda ka ta yi ba wanda ya ce ma ya yawon duniya da ya kore fadin sama amma Allah kogin shi bai sun ya mutu saboda mulki irin nasa Allah maɗaukin sarki ya samu dace kuma wani guri Allah ya ce da halƙus samawati wal ardh akbar min khalqin nas halittar samai da kasai a yayi halittar mutane ya wahala ya yi su girma daga mutum dan mititi ya ce ya mutu ai shi kenan wala mu kiyaye daga cikin abin da malamai suke istidlali da shi na cewa in an mutu za a tashi bada'ul khalq fara yin halitta kafin a yi ta وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه Allah ce shi ya fara yin duk wani abu da ka gani a duniya Allah ya fara yin shi sannan wannan abin sai ya lalace in ya so sai ya mai da shi mai da shi shi ya fi sauƙi a gurin Allah ai ku kiyaye akwai abin da likitoci suke ce da shi frequency na sha kawo muna frequency shine suranta abu sadda ba shi kafin a yi shi to ya fi yin abun ƙayatarwa mu ɗauki misali wannan makulli da babu shi ko akwai shi sai daga baya aka yi menene ne to kafin a yi shi sai da aka yi tunanin shi a kwakwalwa ya kamata mu yi makulli mai kula da baka mai botul guda biyu mai huduwa iri kaza mai aiki kaza a cikin shi musa mai kaza da kaza da kaza da kaza sai an gama rubuta wannan to sannan a zo a yi shi kenan in ka ga wannan ba shi a abin burgewa ba tunanin da aka yi kafin a yi shi na sha kamuna misalin cellular din nan ai mako ne da aka rubuta mata aka yi mata kan barewa aka sa mata poshet kaza aka yi mata abubuwan nan guda uku ba shi abin birgewa ba tunanin da aka yi kafin a yi ta don sai da aka sa aka yi ya kamata mu yi salula mai suna kaza mai faɗi inci kaza mai tsawon inci kaza wadda za a sa ma poshet mai kala kaza poshen ma mu sa mai suna kala kaza sai an gama rubuta wannan sannan a zo a yi ta da yin wannan tunani da yin salular wani da ya su birgewa to Allah subhanahu wata'ala ka kula kafin ko ya yi ka sai da ya tsara yadda zai yi ka dukkan mutane na duniya sai da Allah ya tsara zan yi mutum kaza ne a duniya kowanne zai zauna waje kaza ne yana da hali iri kaza sannan zai yi rayuwa kwana kaza ne daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zai kasance a kaza a kaza a kaza sai da fa Allah ya ƙara wannan sannan aka fara gudanar da wannan abubuwa ashe wancan tunanin kai mai ƙaryata tashi ya fi a zama abin ban ƙayi da ayyuka bali a tashi ka ba wani abu bane sai na hudu da suke kafa hujja da shi al-istidlal bi iyai ba'd al-amwat fi dunya Allah yana kafa mutane hujja dan su kara yadda cewa ya mutu za a tashi yakan rayar da wasu mutane tun a nan duniya da sun ka mutu dan mutane su gane alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum ka ba su labarin wasu mutane da suka bar garuruwansu saboda tsoron mutuwa su dubbai Allah ya ce sai muka ce ku mutu da sun ka mutu kuma daga baya Allah ya ce ku tashi mun karaya su kenan kana karanta wannan tarihi in kai kana ganin ai kai ɗaya ne ko in kuma kuna da yato a duniyar an yi dubban mutane da Allah ya kashe su kuma ya tashe su saboda shi ke kashewa shi ke raya
ga mutumin da yahuda suka kashe shi suka kawo kara zuwa ga annabinsu kowa yana cewa wa id qataltum nafsan fadara'atun fiha ko Allahu mukhrijun ma kuntum taktun ka ba su labari lokacin da ku kuka kashe wani mutum kowa yana tura ma wani gawar kuna cewa ba ku bane Allah ce to duk ku bari zan bayyana muku abin da kuke koyewa daga ƙarshe da Allah ya so ya tashi mutumin nan gaban su aka yi fa sai da suka zo gabaki daya sai Allah ce fa qul nadribuhu bi ba'dihha muka ce to ku yanko wani sashe na wannan daba ku buga mu mamacin ana bugawa ya tashi cewa na na kashe kenan bale su ce wani sihiri ne aka ko ba ka bane ko wani saddabaru ne kenan tarihi ya nuna a duniya an samu waɗanda tabbas sun mutu Allah da ikonsu da ikon shi yasu suka tashi kun mutane sun ka gani kinan wannan ma dalili ne karara da yake tabbatar da cewa ya an mutu za a tashi Allah maɗaukin sarki ya samu dace ga labarin annabi Ibrahim a.s. yau ya suna da wannan labari lokacin da ya ce da Allah subhanahu wata'ala yana son ya nuna mai rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah ka nuna min yadda kake raya matattu Allah ya ce shi baka imani bane ce ayayi dan ne bi takuma inna qalbi zuciya na ƙara natsuwa Allah ya ce ta babu lahi kamo tsuntsaye guda ka take su wuri ka hada su wuri guda ka kwabe su ka dibi su kai dunkule hudu su ko ina ka aza kowane ka kira shi da sunan shi za ka ya zama cikin gaugawa ne ibrahim ya haka nan ya zo ya aza ya ce ya kira sunan tsuntsu guda ya ga kawai nan nan nan nan ya ya zo ya tsaya ya kira wannan duk Allah ya hada mai su duk mai karatu na tarihi ya san wannan ya hau ko ba haka bane ta kenan wannan dalili ne da yake nuna cewa akwai tashi alkiyama shi ne na biyar al-istidlal bi tatawil al-khalq akwai dalili da ake kafa hujja da shi na cewa lalle inda ake ba nan za a tsaya ba canjin halitta kana dubon mani ka koma jini kana jini ka zama tsoka a haife ka kana jinjiri ka iya tafiya ka girma ka tsuha kuma a ce za a tashi ka ce a'a ya ka bari ka tsuha kamata ya yi in mutum in dai har mutum bai yadda za a yi tashin kiyama ba ka ce da shi kai yadda ya tsufa duk mutumin da kuka rabu da shi yana shekara talatin bayan wasu shekara talatin in kun haɗu da shi ya canza komi daɗin da yake shi shekaru sun canza shi ashe in dai za ka yarda shekaru su canza ka to wala ka yarda za a tashi ka bayan kamutu wannan dalilai suna da yawa allah maɗaukin sarki ya samu dace na dai kawo mana wannan ne mu sani cewa raya ƙasa bayan ta mutu aya ce daga cikin ayoyin allah kuma alama ce da take nuna tabbas bayan an mutu za a tashi lace wa ayatul lahumul ardu alama ne a gare su na ƙasa almaitatu wadda take matatta ce a hayina ha muka rayata ba a harajina min ha habban muka fitar da ƙwayoyi na abinci ƙwayoyi na itatuwa daga ciki famin hu ya akulun daga gare su suke ci wajalna fiha jannati min nakhil sannan a cikin ƙasa muka sanya mata gonakai lambuna min nakhilin na dabinai wa anab da inibobi fajjarna fiha min al'uyun sa'annan muka tsatsaga muka tsatsaga idanuwar ruwa a cikin ƙasa sai ga ƙasa idanuwa yana ruwa na ta fitowa Allah ce mu ne mun kai wani abu duk inda kaga ruwa yana fitowa daga cikin ƙasa Allah ce mun sani ne ba wai yana fitowa ne ba cikin sanin mu ba mun yi wannan ne da ya kulu min samarhi don su mutane su ci daga iyansa min samarhi sai dai damirin yana komawa ne zuwa ga menene malamai su ce yana koma ne zuwa ga shi dabinon da kuma sauran itatuwa Allah ce mun yi wannan ne don su ci daga cikin ɗin da ya bayar wa ma amilatu aidihim da kuma abinda hannayensu suka aikata to nan a wajen fasarar wannan gaba malamin masu yi sabani wajen fassara ƙarshen ayar ku duba kun liyakulu min samarhi don su ci daga iyan itatuwan shi da binon da kuma sauran itatuwan wa ma amilatu aidihim da abinda hannayen suka aikata to shine sabanin wajen ma ne an ka same shi shin wannan ma mausula ce ko kuma ma annafiya ce idan ma nafiya ce kenan ana kore duk abin da mutane suka gani suna ce suna jin daɗin su ba su suka yi su da hannunsu ba sun dai gani ne Allah ya yi liyakulu min samari don su ci daga ɗiyan dabino wa ma amilatu aidihim ba kuma hannayensu ne suka yi ɗiyan dabino ba in ka noma dabino kana ci ɗayan dabino ka san sadda an ka yi su ka san sadda suka ne na in ka noma gero kana ci sadda kake cin haji ka san sadda an ka yi su kinan ba ku kuka yi ba kinan nan ma ta zama nafiya ce idan kuma ta zama mausura sai ta zama bi ma'ana allabi wa ma amilatu aidihim ay wallazi amilatu aidihim da kuma abinda hannayensu suka yi ma'ana aikin da kuka tai kuka yi sai ya zamanto ya zama sanadiyar kun samu dacewa da menene da wa'annan ayan abinci misali ba kai noma ba kaka ta kana zuwa gona ka girba amma in kayi noma in kaka ta mi za ka ce ka ce aikin mu ne gashi ne ya yi kyau ko ba Allah ya samu dace afala yashkurun to shi su mutane ba za su gode wa Allah ba game da wannan nima da ya musu ina sai mu gode wa Allah subhanallazi khalaqal azwaja kullaha sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya halicci nau'ukan abubuwa gabaki daya mimma tunbitul ardu na daga abin da ƙasa take tsiro da shi wa min anfusihim daga kuma kawunan su mimma la ya'lamun da kuma abin da su ma ba su san shi malamai suka ce daga cikin ayoyin da suke tabbatar da haɗaka tsakanin mace da miji akwai wannan mana ayoyin da suke tabbatar da auratayya duk mutumin da yake kore haɗa namiji da mace wuri ɗaya waɗanda suke jinsi ɗaya ne to wannan ya hita zaman mutum ya koma dabba ban gane ko an fahimci hausa na sai a ce namiji ya auri namiji to wannan dabbanci ne hauka ce ya saba ma ɗabi'a ya kuma saba ma tsari na Allah a ce mace ta auri mace wannan ya wuce dabbanci ba ya kai hauka haukar da ma ba ta da misali inda za ka gane ya wuce dabbanci ka taba ganin namijin maraki ya biyo namijin maraki wai ya zo shi amfani da shi a tarihi ka taba shi in ka ga maraki gidanku to saniya ne kuka da ita amma wala in ba ku da saniya maraki in ya biyo so miliyan gidanku bai leka wuce shi ka taba ganin saniya ta biyo saniya gidan kuwai don ta aure ta kuma amma wani mutane ake za a kawo ma dokan mace ta aure mace na mai shi aure na mai sai yanzu mazo innan da me za a kwamanta su ba dai su yi kama da dabbobi ba ba su yi kama da mahaukata ba ko in kawo muku misali mahaukaci in ka ga ya tunkarin namiji dan uwarsa to faɗa na haɗa su tun da kake ka taɓa ganin mahaukaci wai ya biyo namiji wai son shina shaka ko mahaukaci ba sai dai in mace ta ya tabbar za shi kame ta sai an raba su da ita amma bai neman namiji haka ma mace mahaukaciya ba ta neman mahaukaciya ya wata sai dai a ce wani namiji ya yi mata dabara ko ya mata wayo amma wai yanzu wai a wannan zamani wasu suke kawo dokar namiji shi aure namiji mace ta aure mace masu faɗin wannan shi in su ba su da hankali mu masu yi mahaukata ne a yana numta dabbobi mana kuma da in kara muna misali tsari na dabbobi ya bambanta da tsari na wa'incan kamar tazarar sama da ƙasa yanzu rago ko bunsuru ko raƙumi ko raƙwa ko jaki ko abin da ya kama da wani idan yana son ya kusanci dabba ya ƙwasa me yake fara gabatarwa mu fara da bunsuru bunsuru in zai tunkari akuya me yake farawa da shi yakan fara da shinshinan bayanta akwai wani sanadari da Allah ba su da ya shinshina bayanta in dai akwai ciki na wani bunsuru kafin shi yana shinshina bayanta bai ƙara kula ta don bayyada ya haɗa ruwansa da ruwan wani moce gaba haka jaki ba wani sai a ce da an ce ma jakin banza an yi maganin gaba ko wani ko haushin ka gaji da ya ce ma jakin banza sai ga ya bai haushin ka to jaki in ya san jaka tana da cikin wani jaki baya tunkarta ita kuma ba ta yadda ma amma mu yau sai ka ga namiji lalatacce ya tinkari lalatatta tana da cikin wani ita kuma lalatatta ta yadda tana ɗauke da cikin wani wani ya neme ta amma dabbobi ba sa yadda da wannan tuyo shi a ce abinda dabba ma ba ta yadda da shi ba wai shi za a kawo muna a matsayin ya dace Allah ka gane to gashi Allah subhanahu wataala ya ce wa ayatul lahum subhanan ladhi khalaqal azwaj kullaha sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci nau'o'in abubuwa dukan ta mana komai yayi shi namiji da mace in haka na ganin ai ayar wannan bata bayyana abun ya hito karraba ai Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn ko ba haka bane kuma Allah ya ce mun yi haka ne la'allakum tadhakkaruna kowane irin abu na duniya mun yi namiji da mace raƙumi namiji da mace ne jaki namiji da mace ne haka ne ko kai sai Allah yake cewa a ƙarshen aya wa mimma eh mimma tumbatul ardu ko abinda ƙasa take tsiro da shi kaga dai ciyawa namiji da mace ne kowanne kalar ciyawa namiji da mace ne itatuwa namiji da mace ne kowanne nau'in ice namiji da mace ne sa'annan Allah subhanahu wataala yake cewa wa min anfusihim haka ma daga kawunan su mutane namiji da mace ne aljani namiji da mace ne abin ma la yalamu hada abin da ma ba sani kaga yanzu ruwa wanga da muke sha ruwa namiji ne ko mace ne eh mace ne ko to yana da namiji eh duk wani abu da kasan za ka aiki da shi ko ka gane ko ba gane ba akwai namiji akwai mace ba akwai dare ba akwai me ba akwai mutuwa ba akwai me ba akwai ciwo ba akwai me wa bin ma la ya alamu na ke Allah wanda ga zai ke samu dace na haka wannan kwaton-kwaton da suke son su yi su bar shi masu hankali ba sa karɓar wannan in ka ga mutum ya karɓa auka ce ta kama shi shi yasa masu ilhadi wanda suke inkari akan akai akwai Allah ko akwai kaza wannan ayoyi duka suna nuna cewa suna kafa mushi hujja cewa Allah akwai shi kuma yana kashewa yana rayawa an gane ko dai da kaga mutum ya zo yana yi ma hayaniya inda kai ka san Allah kawai kallon shi na zakai hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yana yiwa wanda sun san Allah sun san dai da wanda ba san Allah ba to wallahi in kana son maganin rikici na komai a duniya nan ka fahimci alqur'ani ba wanda zai zo shi kama rigima Allah ya ce wa ayatul lahum al-layl nasdaqu minhu an-nahar wa ayatul lahum aya ne gare su sun mutane al-layl shi dare naslahu minhu an-nahar mukan fitar da yini daga gare shi kenan al-aslu azzalam asali duhu ne daga baya sai aka zamo haske daga shi sai aka formula mai haske da an zara hasken duhun sai ya dawo da an zara abin sai ya race naslahu muna zare shi kamar yadda ake fidda fata daga cikin jikin dabba a wannan aya ne ma da Allah wani irin abin nan technology ne aka yi amfani da shi wajen haɗa dare da yini kun gane misali ko kawai ka zo ka yi ta nazari nan da ka san Allah ya kai Allah ya kai a miƙa waya gare shi gaba ke da inda me ga shi ya yi dare da yini wanda ya yi dare da yini ya kai wani ga ƙari Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'izahun muslimun ko sai ga su mutane cikin duhu mana da zara an fidda yini daga cikin dare sai daren ya dawo da an suka yinin sai haske ya dawo kina yini na karewa sai mutane su ji su cikin duhu ko ka shirya ko ka shirya ba duhu sai yanzu ga muna cikin duhu ba mu san yadda an kai ba in kuma lokacin zuwa haske sai dai mu ga haske ba mu san yadda za a shi yasa wani da ya zo ya tambaye sai na aliyu tambaya ta izgilanci ya ce mai ubangijin ku a cikin alkur'ani ya ce ranar alkiyama za a naɗe wannan ƙasa ga baki ɗaya a shimfiɗa wata to wannan da aka naɗe ina za a kai ta to wannan kaga ai ba aya za a jawo mishi shi ne sai ce mai to jiya ba akwai dare ba ce e yau ai ga mu cikin ne ya ce e daren jiya da aka naɗe shi na aka kai shi ya ce bai sani bai ce ta ni ba ba sani Allah da ya san inda ya kai dare to wacce ƙasa in ya nade da shi ya san da zai kanta ka gani da shi ne Allah ya ce wa shamsu ita kuma rana ta jari tana gudana ne li mustaqarrin laha ga wani matabbata nata mustaqarrin laha ay manazilha tana da wuraren saukarta nan take tafiya da shi ma'ana kan wannan tsari da Allah ya tsora ta ذلك تقدير العزيز العليم الله yake cewa wannan takadiri ma'ana tadbiri wannan gudanarwa al'amura dake tafiya na Allah ne subhanahu wataala wanda yake al-aziz magwayi al-alim kuma masani tafiyar rana manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana yace da Abi Dar atadari aina tadhhabu ash-shams ya ce ka abu zar in ba mu gana na ba kasar da take tahiya ƙwada Allah wa rasulu a nan abu zar ya ce wallahi Allah da manzansa kaɗai sun kasar da take tahiya ƙwada sai manzo Allah ya ce da shi fa ina ta zahabu rana in tattahi tana zuwa ne wata sujudu ta hata al'arshi ta yi sujada ƙarƙashin al'arshin ubangiji sun matastare no rabbaha fitolo'i sai ta nemi Allah ya mata izini ta ƙara komawa ta hita wai ya zanu na hasi Allah ya mata zai ce je ki ƙara hita musu gane ko kullum in baka gara ba yau za ka ta tahi ta girmama Allah ta nemi izini in ya yarda ta zo ta ba mu haske Allah ya ce ya yarda ta je ta ba da haske fa idza kana bayna yadayis sa'a in aka zo ƙarshen ƙiyama za ta tsaya ja'at tastazin za ta zo ta nemi Allah izini Allah ka bar ni in koma dan in sake hita fa yuqalu laha irji'i min haythu ji'ti ce da ita koma da inda ke hito fa tatlubu min maghribiha to nan sai ta hito inda take faduwa ma'ana sai rana ta hito yamma wala hannas sai mutane su gani sai su kowa ya duba su ga rana nan ta hito yamma wallahi mu koma mu Allah ta ɓaci wani ku zo ku gani kiyama ba akwai hadisai wanda duk za mu kai gare su mun zala ce ita kiyama in za ta tsaya wani sai ya ta yi kasuwa ya shirya ya sai da ya shi da shaddodin shi wane yana yankamin yadi biyu yankamin yadi uku ana wannan cinikin za a tashi kiyama wani sai ya ɗauki roma abinci zai sa a baki sai a tashi alkiyama kenan ita kiyama Allah ya ce za ta zo ne ba wanda yake zato ba wanda yake tsammani ba wanda ya san lokaci kamar da za ka mutu baka da labari haka kiyama za ta tsaya wa'inda fitowar rana ta yamma zai riske su suna raye zadda hakan zai faru ba su zato ba su tsammani sai dai su ga rana ta fito yamma mazala ya ce fa'amanu jami'a sai kowa ya dawo ya ce ya yi imani hina la yanfa'un nafsun imanuha allati lam takun amanat min qabl yayin da an rufe kofar tuba imani bai amfani zalla ya ce man taba qabla an tadla ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi duk mutumin da ya tuba kafin rana ta hito daga inda take faduwa an karbi tuban shi amma in rana ta hito daga menene daga inda take faduwa ko ka tuba an rufe kofar tuba babu sauran kenan wannan duka yana nuna mana hakan zai faru Allah ka sa mu cika da imani Allah subhanahu wataala yake cewa wal qamara qaddarnahu manazil shi ma wata mun sanya masa masakkai iri-iri hatta da kan urjunil qadim asida ya zamanto kamar reshen dabino wanda yake da dadde tsoho kamar in ka ɗauki tsumomi wanda ake ɗebe ɗayan dabino masu nan ne duk mun san wannan dabino ba yana da reshe ba dandazo na ko? an gane wannan to kowane ɗiyan suna jeruwa ne akan wani ɗan tsuma haka in an ɗebe ɗiyan tsuman nan kana iya kai gudala da shi ma wadda ba za ta ji mutum ba ko yaro aka da ka da shi sai dai ji zafi amma ba za ta ji mai ba to in ka aje shi ya bushe yana bushewa ne a miƙe ko sadda yake bushe yana karkacewa in ya karkace me yake kama da shi wata sadda yake sabon hitowa ya yi kama da wani abu ko bai ba to Allah ya ce shi ma wata mun sanya mai masabke yana cikakke shi targiya shi targiya sai ya zama kamar ɗan tsuman dabinan da ya daɗe a aji sai ka mako da rikici gashin can ba haka muke bayan an ce ramadan ya kama ana wani kagare ce ba gani kai gashi ce ne fa wallahi ban gashi ba saboda yayi karami ko ba haka bane to Allah ya ce wata mu mun ka tsara shi haka in banda mu wa ya wannan babu Allah madaukin sarki ya ce lashamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar baya dacewa ga rana ta riske wata inda yake fitowa walin lailu sabiqun nahar shi ma baya dacewa da dare ya rige ni ma'ana bai yiwa lokacin da rana ga hitowa kaga wata ko ka ganshi bai da haske sannan lokacin da wata ga hitowa ba haka ne rana Allah ce mu muka tsara abin a haka ba a samun kuskure da Allah ta samun kuskure ka diba ka ga yanzu kare takwas na dare amma rana ta ki faduwa babu walallailu sabiqun nahar haka ma dare baya riga yayi ne mana baka cewa wallahi yau daren nan ya makaro bai zo ba ko sahiya ta yake ce wallahi yau sahiya ta makaro bata zo ba ko lahiya a'a ina tafiya akan tsari Allah ce mu muka yi wannan kun san me yasa aya ne gare mu mu mutane mu gane kudura ta Allah mu mika al'amarin mu ga Allah duk wani bukata gare mu mu kai mu Allah subhanahu wataala shine iya komai wa kullum dukkan dare da rana da da wata da abin nan da rana ko mana dare da yini wata da rana Allah ya ce dukkan su fi falakin yasbahun mana suna kai kawo ne a cikin a cikin falaki mana magudana da suke gudana a cikin Allah ya tsara musu wata matafiya da suke tafiya a kanta babu wanda yake kuskurewa inda Allah ya aza shi kula wannan yana nuna bambancin dare da yini da bambancin rana da wata a dan adam shi dan adam bai tsayawa inda Allah ya aje shi kun fahimci Hausa inda su ma irin muna da an shi da an an sha ganin foran da yau eh wala karshen ta ma imi shi kare ma rana ta ce muku shugul ya dame ta yau ba ta samu damar tuwa ba mutum ba sai ya ce kare takwas za a yi kaza sai kare goma shi yana ma kwana da tashi to me yasa wannan ya kamata mu koyi darasi dukkan su bayan Allah ne suna biyayya ne ga Allah mu ma mu zama masu biyayya ga Allah mu daina saba wa Allah Allah ya ce wa ayatul lahum aya ne ga su mutane abun wa'azi ne gare su anna hamalna zurriyatahum cewa mun mun dauko zurriyarsu fil fulkil mash'un a cikin jirgin ruwa mash'un wanda yake a cike ai mumtale wanda yake cike da halittu da kun san Allah ya ce da annabi Nuhu ya kama kowane nau'in abu mace da namiji kaga sai da aka cika jirgin ruwan da halittu daban-daban Allah ya ce to su mutane aya ne gare su da muka fitta zuriyar su daga wannan jirgin ruwa abun tambaya nan ayar tana magana ne akan kafiran Makka fara ka ga maka kafiran zamanin ka hadda mu kenan aya ne gare mu da Allah ya dauko zuriyar mu a cikin jirgin ruwa wanda yake a cike ni tambaya ta anan shine idan na ce wane zuriya ta ne a ɗabi'a irin tamu wanda ya fito ta ƙarƙashi na ne ko wanda ya fito ta sama na wane ne zuriyarka eh ta ƙarƙashi ko to yanzu wannan yana so ya ƙara mana larabci ashe a larabci wanda ya girme ka yana iya zama zuriyarka kama wanda ka girma ma na iya zama zuriyarka da kaga su annabi nuhu mu ne azzuriyarsu ko ba haka bane amma sai Allah ya ce a'a su zuriyar mu ce kenan sama na iya zama zuriya kamar yadda kasa na iya zama zuriya an gane wannan ko Allah yake cewa wa khalaqna lahum min mithlihi sa'annan mun halitta mun halatta musu ma mun musu halitta min mithlihi na kwatankwacin irin wannan jirgin ruwa na nuhu ma yarkabuna abubuwan da suke hawa suke hawa mana shi jirgin ruwa ba shi kakanninmu sun kawo ba to bayan shi ma Allah ya ce mun yi musu wasu abubuwa na hawa kamar ƙananan jiragen ruwa kawo motoci na hawa kamar jirage na ruwa eh jirage na sama da abin da ya kama da wannan Allah ya ce mun yi musu halitta wasu abubuwa wanda suke hawa yanzu ne sai shi mamaki ya ce ai turawa ne sun ka kirkiri mota turawa ne sun ka kirkiri jirgin sama ai babu komai nasu saboda wannan frequency wa ya samu su cikin kai Allah ne ya samu su cikin kai kenan shi na ya so ayi duk abin da ka ga muna amfani da shi Allah ne ya so ayi shi ya ba da ilimin yin sai gashi kuma muna amfana da shi za ga kullum abin da ake muna raddi da shi we african people were consumers we are always consuming what the people did and so on haka suke magana mu mu komai ba sai dai kaza kaza ku ma ba ku iya komi ba abinda duk kuka gani kun yi ba iyawa ku bane Allah ne ya sa a cikin kulo haka ne ko ba ka bane ai mu ma akwai abin da mun kariya ko babu shi ne washi na ga ba wanda zai yi wani abai ce ai shi shi na ya Allah ne yayi in ma baka yi da wannan mu mun yadda Allah ne ya sa a cikin kulo ka Allah ka samu dace wa inna sha'anu qulikuhum Allah ce in mun sufa sai mu nutsar da jiragen ruwan da kuke da su a cikin ruwa su waɗanda ke kafar cewa Allah in sun shiga ruwa Allah ce in mun so sai mu ce jirgin ruwan ya yi ƙasa ƙasa zai yi fala sariha lahu ba wanda zai musu ihu ko akwai fala hum yunqaduna ba za a cece su ba oje da misalin yake in kuna tafe ko biyar ko ko goma cikin jirgin ruwa guda biyu mutum biyar cikin wannan mutum biyar cikin wannan sai kuna kallo jirgin ruwan mutane biyar nan sai ya yi ƙasa dalaye akwai maza cikin ku mai zai biyu baya musamman ma maza su a ciki eh ihu ko mista sun kai ihu saboda sun gani ko to Allah ce in yin so babu barin kowa babu ne a ihu bale a kawo labarin gida kun ta yake nan kwatamcin da nake a gane an gane mu wuce kenan in na sha nuqriquhum in mun so sai mu nutsar da su fala sariha lahu ba wanda zai ihu dan sun halaka dan har mai ihu ma mun halakar da shi wala hum yunqaduna ba za a cece su ba ba sai in kun gani ku ka labari a je a dauko ceto ko to babu illa rahmatan minna Allah ce sai dai rahama daga gurin mu ba ba musu haka wa mata'an ila hin kun mujibis dan dadi na wani lokaci wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydihim aydikum in aka ce da su ku ji tsoron abin da yake gabanin ku su kafirai kenan da kuma bayna aydikum ana nuhin me yake gabanin su al'amarin lahira ku faci tsoron abin da za ku tarar a gobe kiyama in an ka ce da su haka nan wa ma khalfakum sa'annan ku ji tsoron abun da yake a bayanku na al'amarin duniya cewa kakkarudu da duniya tana iya ba da kai don kana iya ganin yau da kai ake yi gobe ba da kai ake to in ana musu wannan wa'azi la'allakum turhamuna don ko tsammanin kun samu a yi muku rahama a ranar lahira kuma a nan duniya ko kun samu ba za a yi muku azaba ba don me in ka ji tsoron ƙarshe ka ji tsoron abin da zai biyo baya zai zamo sanadiyar da zai sa ka samu tausayi a gaba ko haka wani amma in kana damu baka damu da abin da ya wuce da abin da ya biyo baya su kuma yana ya samu ka وما تأتيهم من آية من آيات ربهم باب وتآية daga cikin ayoyin ubangijinsu da za ta zo musu illa kanu an hawa ma'uridin face sun kawo da kai sun bijire game da wannan aya wa idza qila lahum yan ce da su an fi ko min ma razaqakum Allah ku ciyar daga cikin abin da Allah ya arzuta muku qala alladhina kafaru sai kafire su ce alladhina amanu ba masu imani an nut'im man law yasha'u Allah at'amahu mu yanzu mun ciyar da wanda inda Allah ya so da ciyar da shi in ka zo kana musu wa'azi ku taimaka mutan da ka ce a'a Allah ya ce su zan talakawa da inda bai so wala ya ba su kuɗi kenan dan yana so su zauna cikin bane ya bar su haka kawai mu bar su cikin bane su a yanzu akwai masu wannan ɗabi'a ba a gobe wani kawai ya kalle ka kawai shi kenan to haka Allah ya so ka gane ka kenan ku ciyar jarraba ku da Allah ya jarrabawa ne ciyarwa ma jarrabawa ne kenan kaka dauka dan kana da shi ba jarraba ka ne Allah ya ba Allah ya yi ne zai jarraba in antum illa fi dalalin mubin ala ce ku dai kan kun kasance a cikin bata mabayyaniya wa yaquluna suna cewa mata hadal wa'du in kuntum sadiqin yaushe ne wannan alƙawari yake na tashi alkiyama in ku masu gaskiya ne Allah ya ce ma yanzurun ai ma yantaziruna illa sayhatan wahida ba komai suke jira ba face busa guda daya ta akhudhum wacce za ta kama su kun gane ko kenan sai hanan ana nufin nafhatul ula busa ta farko wadda za a yi mutu ta khudun da za ta kama su wahum yakhissimuna alhalin suna ta yin husuma suna jayayya tsakanin su manan suna nan suna yaushe ne kiyama za ta tsaya wasu ma gama zancen ba sai kiyama ta zo ta tsaya musu sai kaga an yi busa suna nan suna cece to haka har duniya ta kare husuma tsakanin masu da'awa da wa'inda suka kafirci haka take suna ganin ai busu busu da wannan musu abin yanzu ya kama su wala yastadhibuna tawsiyatan ba za su samu damar yin wasiya ba wala ila ahlihim yarji'un kuma za su koma zuwa ga iyalansu shine misalin da nemo dan da za a yi wannan busa wani ya hito zai nemo na ce wani ya kai wa matarsa dan nan bai dawo an yi busa kiyama ta tsaya wani yana da tunanin zan bawa na kaza kafin shi hudu wannan an yi busa wani ya kai matela ɗinki kafin ya ji amsa ɗinki an yi busa alƙiyar la ta a cikin illa babta yawa ba za su zo muku ba sai dai cikin rashin sani da riske ku hur cikin wani fi hafisu Allah ce sai a yi busa a cikin ƙaho ba idan min al'ajidati sai ga su daga cikin ƙaburbura ila rabbihim yansiluna suna fitowa zuwa ga ubangijinsu mana suna tafiya zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya mu jagora yansiluna ay yakhrujuna ngane ko ajras shine al-qubur kinan wani fiha fi suri ayi busa a cikin kaho fa idahum min al-ajdas sai ga suna fitowa daga cikin kaburbura ila rabbihim zuwa ga ubangijin su yansiruna suna fita ayyakhurujuna qalu suna cewa ya wailana kai can man ba'atna min marqadina wa ya tayar da mu daga gurin hutun nan namu هذا ما وعد الرحمن wannan shine abin da Allah mai rahama ya alƙawari wa sadaqal mursaluna manzanni sun yi gaskiya to wannan nukta na ƙarshe hada ma wa'ada ar-rahman magana tawaye to dai kenan daga cikin maganganun biyu kenan sannan ta uku ma akwai maganar mu'minai cewa idan kahirai suka ce waye tayar da mu daga wani huta wannan namu sai mu mene su ce a'a ai yau ce ranar da Allah ya alƙawarin zai hisabi manzanni sun yi gaskiya ba kun ce ƙarya bane to ga rana yana iya shiga malamai daga cikin malaman tafsiri sun yi maganganu guda wasu suka ce in aka yi busa na farko kafin busa na biyu komi za a tsira cikin kabari duk wani da yake cikin azaba za a tsira azaba sai an yi busa ta biyu a wannan dan tsakani in an tashe su da sun gabanin da yake filin kiyama sai cewa ya tashe mu daga nan ai mu da an ba wasu malaman tafsiri suka ce a ba azaban ne ake ragewa ba suna cikin azabar amma idan suka yi busa in an ka yi busa sun ka fito suna fitowa suka ga bala'in kiyawa sai su ga ashe cikin kabari wasa ne ga misali kai ne kake gurin mutumin da kullum zai ɗauki kaya kilo 200 ya ɗora masaman kai kilo 200 shi ɗora masaman kai ya ce babu duka babu komai nan dai za ka zauna da su kana ganin yana matsa ma sai shi to zai canza ma gida yana kai ka wani gida sai a ɗauko kilo dubu biyar a ɗora ma a samu katti da gora su ta baka kashi da Allah duk da can kana cikin gwani da ka tsaya can da ka zo da wani ne ya fi maka to duk gwanin da kafiri da yake ci a cikin kabari da ya hangi kiyama sai shiga inda ma an bar shi a nan Allah ya sa mu haɗu da shi muna masu jin daɗi ko? Kaga ayyada nema istidadi da ita akan tabbacin cewa akwai rayuwa cikin gabari akwai nema kuma akwai azaba. In kana illa sai hatan wahida. Ai tashin mutane ba komai bane busa ɗaya ne za a yi fa idahum jami'ul ladaina muhdarun sai ga su baki dai sun halarto zuwa gare mu. Ful yawma Allah ce yau fa ranar alkiyama la tuzlam nafsun shay'a ba wata rai da za a zalunce ta da wani abu ko kaka yake wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun ba za a saka muku da komai ba sai abin da ku kasance kuna aikatawa ina ganin za mu dakata abin da muka yi dai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik